إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ينوى مساء البركة باب الشكة ilimi yana da matsayi babba a cikin musulunci da kuma daraja maɗaukakiya ta hanyar ilimi ne bawa yake iya samun tsira na alkiyama kuma ya samu daraja madaukakiya a gurin Allah ubangiji madaukin sarki kamar yadda Allah yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana daukaka waɗanda suke da imani cikin ku wallazina utul ilma darajat waɗanda suke da ilimi kuma Allah yace yana ƙara musu matsayi daraja bayan daraja ya ku bayin Allah babu shakka ilimi shine abu mafi daraja wanda ya kamata ka ƙarar da rayuwarka akai wajen neman sa wanda ya kamata ka karar da dukiyarka wajen ganin cewa ka samu ilimi na addinin musulunci kai da iyalanka ɗan uwa masu albarka tafarkin ilimi shine tafarkin da ke samu maka da jin tsoron Allah da girmama Allah da tsoron azabar Allah saboda haka Allah yake cewa cikin fatir innama yakhshallaha min ibadihi ulama kadai masu jin tsoron ubangijinsu a cikin bayinsa su ne waɗanda suka san shi saboda haka ya zama wajibi kowa ya kokari ya ga cewa ya san ubangijinsa sani na hakika wanda zai ba shi dama ya tsoraci Allah kuma ya masa biyayya babu shakka samun nasara da tsira yana faruwa ne ta hanyar aiki wanda kuma wannan aikin ana yin sa ne gwargwadon ilimin abin da aka nakalto na shari'ar Allah yan uwa masu albarka ilimi shi yake raye zukata shi yake haskaka kwakwalwa da hankula da shi ake jin tsoron Allah da kuma shi ake bautawa Allah da ilimi ake ambatan Allah da ilimi ake godewa Allah da ilimi ake biyayyar iyaye da ilimi ake sada zumunta kuma da shi ne ake sanin me ya halasta me kuma ya haramta neman ilimi neman kusanci ne zuwa ga Allah bayar da ilimi da karantar da shi sadaka ce mai bayar da lada mai gwabi sannan karanta shi da nazari da bincike a cikinsa ibada ce cikin ibadojin Allah sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa babu wasu bayi cikin bayin Allah waɗanda za su taru a cikin wani ɗaki cikin ɗakunan Allah suna karanta alƙur'ani suna ƙoƙarin fahimtar abin da alƙur'ani yake karantarwa face sai Allah ya sauka musu da natsuwa a zukatunsu face sai Allah ya bushe su da rahamarsa face sai Allah ya sa mala'iku sun kewaye su sannan kuma sai Allah ya ambace su a cikin bayi maɗaukaka wanda suke wurin Allah Wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi da wasu malamai kamar yadda ka ji wannan hadisi hakanan nassoshi suka zo masu yawa cikin alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke tabbatar da falalar ilimin musulunci da falalar da Allah ya tanada ga ma'abota waɗannan ilmomi daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki cikin zumar da Allah yake cewa hal yasawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun kai kana ganin yanzu waɗanda suke da ilimi za su daya a wurin Allah da wanda ba su da shi lalle ba za su daya ba sayyidina muawiya ta dan abu sufyan Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa ya rawaito hadisi wanda ke cikin bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah yake nufin sa da alheri sai Allah ya fahimtar da shi addini yan uwa masu albarka a cikin ilmomi tushe na farko fandisho na farko a ilimi shine sanin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sune turke wanda ake girka sauran ilmomi da fannonin addini sannan kuma masana alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ake cema waɗanda kafafunsu suka tsayu a ilimi kuma su ne ake ma laƙabi da cewa magada annabawa kuma su ne zaɓaɓɓun bayi a cikin bayin Allah kuma su ne masu shiryatarwa zuwa ga hanyar Allah idan aka shiga cikin damuwa da rikici da bala'i zuwa ga shiryarsa ake komawa haka nan wajen fahimtar addini da rayuwa gare su ake komawa sayyidina abu dardai Allah ubangiji ya ƙara masa yadda yake cewa na ji manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa wanda dirya wanda duk ya samu shiga wani tafarki na neman ilimi to hakika wannan ya shiga hanya mai sauki da zai samu aljanna nabi ya ce mala'iku suna sassauke fuka-fukansu suna yin wato gaisuwa da jinjina ga ɗalibin ilimin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato dukkanin halittun duniya da ke cikin sammai da ƙasa kai har da kifaye a cikin ruwa suna roƙawa malami da ɗalibi mai neman ilimin addini gafara a wurin Allah annabi ya ce bambanci tsakanin malami da ya san addini da wanda bai sani ba kaman bambanci ne tsakanin farin wata da sauran taurari a daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar ga watan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle su malamai magada ne ga annabawa lalle kuma su annabawa ba su bar gadon dukiya zinariya da azurfa ba sun dai bar gadon ilimi ne na annabta nabi ya ce wanda da ya riko da abin da annabawan nan suka bari babu shakka ya yi riko da rabo mai tsoka saboda haka wanda da ya shiga wannan tafarki ya shiga tafarkin tsira wanda ko ya shiga tafarkin aiki babu ilimi ya kama hanya bai san inda zai je ba babu shakka wanda ya dauki dala babu gammo kuma yana so ya aikata abin da ba zai yi ba ilimi yana samawa da mutane daukaka a lahira hakanan kuma a duniya al-hafizul khatib al-baghdadi a littafin shi mai suna al-faqih wal mutafaqqih ya kulla babi musamman yana cewa babin da ke nuni zuwa ga mutane makaskanta waɗanda ilimi ya ba su daraja daga cikin kisoshin da ya kawo ya ambaci labarin wani mutum cikin tabi'ai babban malamin nan da ake ce mishi Ata ibn Abi Rabah Allah ubangiji ya gafarta masa Ata ya rasu ne a shekara ta 114 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamu da malamai ɗewa cikin sahabbai ya kasance bawa ne bakin fata irin mu mai nakusasshen hanci mai dingishi mai hannu daya an ce an sare masa hannunsa guda ɗaya ne a lokacin rigingimu da aka kashe Abdullahi dan Zubair amma da Allah ya bashi ilimi ne zurfi sai da ya zama duk garin maka babu malami kamar sa to wata rana sai ga sarkin wannan zamani shine Sulaimanu dan Abdul Malik halifa na bakwai cikin halifofin Banu Umayya wanda ya rasu shekara ta 99 bayan hijira yazo Ka'aba da ƴaƴan shi guda biyu wato yarimomi guda biyu kenan halifan musulunci na duk duniya gaba daya yayi dawafi yazo ya tarar da wannan malami bakin fata nakasashe musaki yana zaune a karantawa malamin nan yayi nafila suka gaishe shi bai amsa ba suka yi mai fatawa bai kula su ba ya ci gaba da darasin sa sai da ya gama darasi suna ta alaga fata malam muna da tambaya muna da matsala akan aikin haji ko umara a amsa mana bai kula su ba sai da ya gama abin da yake tsaf sannan sai ya ce ina ma masu tambayan nan suka ce ga munan ce to amsa ku shine kaza da kaza da kaza wannan halifa ya cika da bakin ciki da haushi da damuwa sai ya ce ma 'ya'yan nashi ku tashi mu tafi sai da ya koma masauki ya ce musu idan ba ku tashi kun nemi ilimi kuka zama malamai ba ban yafe muku ba duniya da lahira ya ce har na mutu ba zan taɓa mantawa da wulaƙancin da wannan wulaƙataccen mutum ya mana yau ba shi kuma ko a jikin shi wai an mutsa na tattarna haka nan akwai malam Muhammad ibn Abdurrahman ibn Hisham al-Makhzumi wanda ake mishi lakabi da al-Aqwas al-Aqwas shine wato mutum kamar kace tittirna ko gajere ko wani abu makamancin haka ya kasance yana da dan gajeren wuya wanda wuyan ya nitse a cikin kafadarsa sannan kafadin kuma yadda ka san an sassaka itace saboda haka uwarsa kullun tana ce masa ka ganka da irin wannan kamata ka mara kyan gani duk inda ka je za a yi maka dariya za a yi zolaye ka za a mai da kai burin wasa da haka ina maka wasiya in dai kana so ka samu mutunci to tashi ka nemi ilimi to sai ko ya tashi ya nemi ilimi har Allah ya bashi ɗaukaka ya zama alƙali a garin Makka shekara ashirin yana alƙalanci a garin Makka kuma Allah ya bashi kwarjini da haiba ta yadda duk wanda ya zo gabansa sai dai ya dinga rawar baki ya kasa ma faɗan abin da ya zo na neman bukatarsa khatibu ba da labarin cewa wata rana wata mata ta wuce ta ganshi yana ta addu'a yana cewa Allah ka ‘yanta wuyana daga wuta ta ce don Allah ka ji shi ina ma wuyan yake bayan Allah mu sani da cewa da ilimi ne ake gina daraja al'umma da ilimi ne al'umma take ci gaba kuma idan al'umma ta watsi da ilimin musulunci da ma sauran ilmomi babu shakka za a barta a baya mu sani da cewa kamar yadda musulunci ya farlanta mana neman ilimin addini wanda akalla wajibi ne a gare ka ya kai musulmi ka san abin da za ka bautata wa Allah da shi na tsarki da sallah da azumi da sauran ibadoji ne da kullum to haka kuma shari'a ta kwadaitar da mu akan koyon sauran ilmomi na rayuwa wanda za su taimaka mana wajen gina al'ummanmu da kuma raya ƙasashenmu ilmomin da suka shafi kiwon lafiya noma da kiwo tattalin arziki tsaro shugabanci da harkokin mulki da sauran abubuwan da ake ce makaratun boko dukkaninsu ilmomi ne waɗanda shari'a ta goyi baya a koye su amma bata ce a fifita su akan ilimin addini ba dan baya suke ƙasa suke can da ilimin addini Allah madaukakin sarki yana cewa wa huwa ansha'akum min al-ard Allah shi ya tsirar da ku a cikin wannan ƙasa wasta'amarakum fiha kuma ya baku aikin cewa ku raya ƙasar da ilimi kuma ake raya ta ya ku bayin Allah mu tashi mu koyi ilimin addini kuma mu koye shi dan Allah ko mu nemi ƙarin ilimin addini da kuma duk wani ilimi wanda zai taimake mu wajen gyara rayuwarmu da addininmu ko mu tashi jama'a mu koyi da halaye na gari waɗanda musulunci ya koyar sannan kuma mu lazimci bin manhajin da Allah ya ce mu bi idan mun yi haka rayuwarmu za ta gyaru zukatanmu za su tsarkaka kuma za mu samu rabauta da yardar ubangijinmu ya ku bayan Allah kar mu sake mu zama daga cikin mabarnata ko 'yan duniya wanda ba su damu da lahira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito kafin shi ma da al-Imam Hakim da dalibin sa al-Baihaqi da wasun su da isnadi kyakkyawa wanda ke kan sharɗin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana kin duk wani mutum wanda yake mai girman kai mai surutu mai mai yawan cin abinci wanda yake hayaniya a cikin gari wanda inda yayi sai ya kwanta kamar an kwantar da gawa baya motsi baya tasbihi baya ambatan Allah wani ma baya sallah asuba a cikin jami'i idan gari ya waye ya kama aikin duniya ba ji ba gani ba hankali babu gajiya kamar jaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alimun bid dunya wanda ya san duk sirrin rayuwar duniya komai na duniya ya iya harkar da yake ta kasuwanci ko noma ko kiwo ko karatun boko ko sana'a ya iya ta ya kware ana mamakin irin kwarewar da yi amma kuma jahilun bil akhirah bai san komai akan rayuwar lahira ba in ya tsayi sallah sai an ci gyararsa naka ce limanci ya karanta fatiha sai an yi mamakin sa wani ya zama farfesa wani ya zama director wani ya zama miloniya wani ya wuce shekara 60 amma bai iya koda ibada da Allah ya daura masa to wannan shine alimun bid dunya jahilun bil akhirah maka faɗi kuɗaɗe nan da nan zai lissafa su ya san riba da za a ci miliyan nawa ce biliyan nawa in ana magana siyasa su suka iya duk wani magudi da shirin zaɓe in ana magana boko su ne masana su suka iya sharhi su suka iya analysis amma ana magana addini babu abin da ya sani to annabi ya ce Allah yana kin irin wannan mutum Allah baya san irin wannan mutum ubangiji Allah ya tsare mu daga irin wannan ɗabi'a da aka yi wa masu albarka mu tashi wa mu yi wa kanmu faɗa kowa ya fi sanin kanshi fiye da kowa mu dage mu koyi ilimin da zai sa mu san Allah mu san addini mu tsira ba dole sai ka zama malami ba ba dole sai ka yi wa'azi ba ba dole sai ka zama limami ba amma dai ka koyi abin da zaka tsira a wurin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم رد كيد الكائدين عنا اللهم إنا نجعلك في نهور المقتطفين ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وجور الفاسدين فإنهم لا يؤجزونك اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بيس الدجيع ونعوذ بك من الفقر ومن البخل ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله